أعوذ بالله من الشيطان الرجيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما خلق والخاتم لما سبق ناصر الأكلام والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وآله وصحبه ومن والاه وما توفيقه إلا بالله اللهم يا معلم آدم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وحسبنا الله ونعم الوكيل والله المستعان على ما تصفون بارك yan uwa masu kallon mu da farko da sauraron mu a shafin mu na Annabi Hamid wanda yake Facebook a live kenan kamar da yan uwa suke kokarin sanya karatun a kai tsaye dan sauran yan uwa su shiya kai su musharaka da mu a cikin karatun da kuma wanda muke tare da sunan masallaci da duk wanda sauti ke ga kunnan su assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh a muna dan bada hakuri dangane da ɗan tangarɗa da aka samu ta na'ura kuma yanzu duka komai ya gyaru za mu ɗora kan wannan karatu na halka ta hudu na wannan littafi na hannun fasari idan ba a manta ba a satin da ya gabata mun yi fara magana a kan imani da Allah ta baraka wa ta'ala wajibi ga dukkan maliki mai hankali mun yi bayani akan aqida ta ashariya akan yadda suke gina aqida aqida akan yadda ake gina ta mun yi bayani a cikin mazhabin Imam Abu Hassan al-Ash'ari Imam Ahli Sunna wal Jama'a radiyallahu anhu a mun faɗi su ba ta farko wanda take wajibi ga dukkan baligi mai hankali ya kudurce ta ita ce sifa ta al-wujud dole ne ka yadda akwai Allah wajibi ne kuma Allah samuwarsa yana da wajibabbiyar samuwa ne da baraka wata ala duk wanda ka gan shi abin halitta to shi mai ayi mai yiwuwar a samar da shi ne kuma in an ga dama a rakar da shi amma shi zatin Allah da baraka wata ala babu wannan sabon mene da baraka wata ala shi samar da samuwa kuma shi ba samar da shi ba wanda ya samar da shi da baraka wata ala abdullahi shakkur faɗin samawati wal ard wannan tana nuni zuwa haka badi'u samawati wal ard anna yakulu lahu waladun wa lam takul lahu sahiba wannan aya tana magana Allah ya halitta sama da ƙasa ya kirkire su ba wani yaga yayi yayi ba to da ita kaga halitta to akwai wanda yayi halitta to sufa ta biyu da za mu tashi wanda take wajibi ga dukkan baligi mai hankali ya kudurce ta ga Allah tabaraka wa ta'ala ita ce al-qidam wato gabata kenan gaba da Allah bai da farko bai da farko a ce ga wasan da aka fare aka fare shi a in tabaraka da Allah kawai dama da Allah yau tun tun tun tun tun tun da Allah tabaraka da Allah wannan wajibi ne Allah kadimu ne dole ka kudirce haka za ka ce ga wani lokaci da aka samu samar da Allah a samuwa ce ga wani lokaci da aka samar da ita amma ina hujjar al-idawu malin ce qala Allah ta'ala Allah ta'ala ya ce huwal awwal Allah shine farko da manzo Allah zai fassara awwaliyar Allah sai ce fa laysa qablaka shay'un kafin kai ba wani abu Allahumma antal awwal fa laysa qablaka shay'un Allah kai ne farko kafin kai ba wani abu wa antal akhir falaysa ba'daka shay'un Allah kai ne karshe bayan ka kuma ba wani abu akwai magana anan kai ne farko kafin kai ba wani abu kai ne karshe bayan kai kuma ba wani abu wannan shine ma'arifa Allah ya babu kafin kai ba komai bayan kai ba komai haka annabi yake hadisi muslim sai ce wa antal zahiru Allah kai ne zahiru bayyanan ne saman ka ba wani abu ba wani abu ne idan ne ka wa antal batinu Allah kai ne koyayye falaisa dunaka shay'un kuma waka kuma ba wani abu alhaji ba gane da sannan ba ka ce tab to haka Allah yi tabaraka wa ta'ala eh anta al-awwal wa laysa qablaka shay'un wa anta al-akhir wa laysa ba'daka shay'un wa anta al-zahir wa laysa fawqa shay'un wa anta al-batin wa laysa dunaka shay'un tabaraka wa ta'ala wannan wato shine samun wannan sai a ce a sun mutum ya wato Allah ya taimake shi ya haska masa ya gane me aka faɗa a nan to sai a ce ya sami kofar ma'arifa an buɗe masa kofar ma'arifa wa huwa bi kulli shay'in alim ubangiji tabaraka wa ta'ala masani da komai wannan ayar wannan ayar tana yin ishara izuwa wannan ayar tana yin ishara izuwa wato idan tunda Allah ya ce huwal awwalu din ko dan haka shine farko kafin shi ba ko to wannan shine mahallu shayar a cikin aya albaqau suba ta uku ita ce wanzuwa albaqa wanzuwa a qala Allah ta'ala Allah tabaraka wa ta'ala yace kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram masu tauhidin zamani yanzu suna cewa ai albaki ba sunan Allah ba saboda wai ba zai ambata Allah da suna wata sunan da ya zo a Qur'ani Allah ya ambata kansa da shi ko kuma zatin da shi ko kuma ya zo a hadisi sahihi dan haka albaki wani hadisi na Tirmidhi da ya kawo albaki suka ce bai inganta da to a waye ba kawo zuwa rabbika kul jalali wal ikram anan akwai iskali da aka a tara hankali da kyau a fahimci kuma iskalin da yake wannan wurin kuma a fahimci mazhabinmu na ashayara yanzu nan za mu ce fuskar ubangijinka za ta yi wanzi ma'abocin jalala da kirani to a tauhidin yan zamani abin da suke so faɗa kenan a tauhidin yan zamani abin da suke so faɗa kenan mun ce wa ya buƙa wani wa rabbika fuskar ubangijin ka za ta yi wanzi zuwa jalali wani kirari ba abokin jalala da girma to a nan akwai kalmar fana'i kullum man ala ya fani kalmar fana'i duk wanda yake kan kasa halin ba ilmin ba ilmin wai me yasa ma ake cewa bi'ili muzari muzari ba yana mushabaha da cikin bayan wani ko in ka ce fa'ilu ai ya aure fa'alu haka ne fa'ilu ya aure fa'alu fatin nan tana da harka ne fa fabo to wannan alifu ba su ne a kansa ba to ka ce fa sai ka ce yau ilu alu daga dalilai biyar da yasa ake cewa da fi'ili muzari wato muzari ya kace saboda lim sha ba haki to shi ko fa'ilu me dilalata ai suna yin dilala ɗaya da da fi'ili muzari ko me aikata ko wannan kace bani mai gini yana kuma mustaqbal da yanzu da ya bi ni mu gaji ba yana wannan gudana ba to da ka ce bani duk wanda yake kan kaza kare ne in kai kai zurfi a luga yanzu na kai gaba ma haka waye albaki Allah wanda kaga ya wanzu da wanzuwan Allah ya wara shine bani kullu man ala ya bani waya buka inda Allah ba wanzanci ba ne da halitta duka ba to kenan da wanzuwar Allah suka wanzu to kenan wanzuwar Allah ce ita kadai su ta halitta babu ta kenan kowa a halin bala'i ne ya sani ko bai sani wannan shine bala'i wannan an sha kai ruwa rana take yanzu alhamdulillah tunda an kama hannayensa an sassaka a cikin littafin Ibn Taymiyyah sun gani cewar yayi maganar bala'i rubiya majmu'ul wada majmu'ul wada ko na ibn taymiya da kuma ibn al-qayyim shi ma duk sun yi magana bayani yanzu sun yadda da fana wa an shigo da siwa sun yadda da kuma wani fana'i na na kamilai sun yadda to a nan fana'i nan kuma shi aka yi ta aka yi ta wato aka yi ta sukan bayan Allah aka yi ta kafurta su aka yi ta abu sai yanzu da suka ga aje da magani nan da wani abu ne akan matar sarki da da ido da ta gani sai yanzu da suka duba suka gani da suka ga au ashe ashe bala'in nan da akwai shi a cikin rajulun jami'a to yanzu abin da ake cewa na yan tijjaniya shi ne ba gaskiya ba na shawara an yadda amma na yan tijjaniya ba ba gaskiya ba ne yanzu kuma abin da ake faɗa ke to an dai tsada samun sarki a kan datin dan na datin gaba ɗaya sai da wa ake yi ana kaburta al'ummar musulmi ba ne da kullum man kala ya fari wa ya buka wajen rabbika zul jalali wal ikram to anan muke samu matsala da su sannan wani abu ya karyata su a nan wurin ya salama wani abu ya karyata su a nan menene ya karyata su a nan yanzu idan aka ce kullu bin da ke cewa kullu bin a kullu bin ajin zalala kullu bin ajin zalala din nan to yanzu nan idan aka ce duka wani kullu shamila ce kullu shamila ce to yanzu wannan kullu man alaiha fani ko ya fi kawo zuwa rabbika zulzalani Allah ya gaya mana kun ce Allah yana da hannu na ji wani ya daga ya ce Allah yana da hannu Allah yana da yana sama kuma yana da hannu me yasa saboda ya billahi ko alhamdu ko in menene kullu menene mun karbin halitta saboda kada da yin bin aiki ko ko kuma bi a ayyuna ma da ayyuna wal tusna ala ayyuna to yanzu idan aka ce waɗannan kuka ce ai subobi ne ido ne hannu kaza to su ma duk za su kare in wajen fuska ce to fuska ce kawai za ta rage tunda ita kadai aka yi aka to eh kullu man alaiha fani da ce waya ka wajen rabbika dul dalali wal ikra to anan ban yadda da madadi ba to anan a lura da aqidar ahlus sunna wal jamaa aqidar imam abu hasan al-ash'ari radiyallahu anhu ita ce aqidar da al'ummar musulmi duka take kanta sai wanda suka rafi su ne wahabiya al'ummar musulmi in dai ahlus sunna wal jama'a ne to ana bin imam abu hasan al-ash'ari ne ko imam al-wajidi wanda kuma duk tafiyar tasu wato tafiyar ce ba ta waye imam abu hasan al-ash'ari ko kuma suwaye a sha'ira a sha'ira wanda ake danganta su zuwa imam abu hasan al-ash'ari a mazhabar sa ta itikadi a waye abu abu hasan al-ash'ari abu hasan al-ash'ari hadisi daga yau shine ali ibn isma'il bin abi bishr ishaq bin salim bin isma'il bin abdullah bin musa bin bilal bin abi burda amir ibn sahib rasulillahi abi musa al'ashari na musa al'ashari to da haka an haifi imamu abu da asirin ashari allah kara mishi yarda shekara ta ɗari biyu da sittin a basa wani kawai aka ce an haifi shekara ta saba'in a shekara ɗari biyu da saba'in amma an yi saɓanin tarihin mafatinsa imamu abu da asirin ashari ma'abocin bin sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam kuma dan gidan biyayya sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam amma farko yayi karatun mu'tazilanci a gurin abi ali jabai ya bi shi akan mazhab wato tafiyar mu'tazilanci wajen kore sifat din nan irin su kalawu ilimin wasan da wa duka wannan dai mazhabin ijila manzila bayan manzila sai a ka'id ne na kan mutazilawa daga baya imam abu nasir al-ashari ya tuwa ya hau kan wata kujera a masallaci na juma'a a basara ran juma'a ya yi shela da mafi ɗaukakan muryarsa ya ce mana araba ne bakan araba wanda ya sani a sani ne ya abu nasir al-ashari wa man lam ya'rifni wanda bai sani ba fa inni u'arifuhu bi nafsi ni zan sanar da shi kai ni ne wani dan wani da ina cewa qur'ani halitta sa kai ai mun faɗi matsala mai me yasa suka ce ko an ce menene wa alaka kullu shay Allah ya halicci komai sai suka ce to ai Qur'ani ma shaidu ne dan haka Qur'ani ma halitta sa ai to ai zati ba ya taba ambatar zatin sa da shaidu kullu shay'in halikun yadda illa wata dan haka ne muka ga kullu shay'in zati ma halitta kansa ko to mutazilanci halittar qur'ani kuma ba za mutazilawa ba sai da za a ga Allah ana kyawa kuma in kai aikata sako kai kai ba mukaddari ba kai kan ji mai yanka ba wani mukaddari kai kai ta sannan wanda ya aikata alheri shine mukaddari amma in sharri ka aikata to wannan shine aqidar mutazilawa imamu abu lafi la'asari ya ce da haka muke itikadi yanzu na sauka kuma na yi reti na yi shiri zan yi reti ga kushe zilawa zan kuma tona asirinsu da ayyukansu to da haka abu al-maqis abubakar sayyidi yace mutazilawa da sun daga kansu wato sun fara samun daukaka da suna yace hatta da sha al-ash'ari wa sai imam al-ash'ari ya tashi ya tsare su wato ya tambara wannan matafiya ta su ya wuce sai ya karya mata alƙalin imamu na imamu al-qazi ya al-maliki mai ashaba yana yaban imamu abu al-hasan al-ash'ari yace wasan naba li ahli sunnati tasaniba imamu abu al-hasan al-ash'ari yayi wa ahli sunna littattafai wallahi in dai da ka da ake ahalu sunna wal jama'a to imam abu da dan ashari ake nimi wa man naha man hawa ko man naha wa man zahabu man hawa da wanda ya tafi madabiyar da bai da kaji su ake cewa ahalu sunna wal jama'a in ka ji an ce yan bid'a to su mutazilawa kenan su khawari da da makamantan su su ne ake gayawa a wannan sunan da haka imam al-qali yana yaban imam abu al-hasan al-ash'ari yace ya tsai da hujjoji wajen tabbatar da sunna da tabbatar da abin da yan bid'a suka kore na sukubun Allah tabaraka wa ta'ala da ganin Allah tabaraka wa ta'ala sannan kuma da da cewa zancen Allah kadimi ne kudirar Allah kadimiya ce da al'amarin sabbudin nan da makamantansu yace in ji alƙali iyar kujinan yace ta'allaka bi kutubihi ahlus sunnati wa akhadhu an ahlus sunna sirra da yi da bai imam abu da hasan al-ashari kuma sun karbi ilimi daga gare su da je jami'o'in mu yanzu yanzu a firqu dalla ake kirga al-asha'ira al-asha'ira su suwa suna cikin firqu dalla an ga an ce mu'tazila khawarij shi'a khawarij to ana nan ana nan a karatu za ka dace maka a sha'ira su ma fatattu suna cikin wai fir'aun da za su tafi wuta karatun da ake gina a maza wato saboda wahabiyawa su zo sun karba suna koyar da tauhidin su na Allah mutum ne jiki mu yana sama a can ya zauna a harshe ya harka kabata haka cikin itikadi ko kuma ya sako kabata amma ya zuro idansa kuma yana kallon kowa daga kan al'arshi wallahi al'amari ne shi ya kida wahabiyawa Allah yana can sama amma ya harbe a kan al'ari ya zauna ya zuro idan haka yadda ka rika sa kuriya a gaban ka duk abin da ke ciki kana gani to haka Allah ya sa duniya duk abin da ake yi kuma in hukun dare ne da rabi to yana saukowa ma saman duniya kuma in a zuwa ce sai ya koma shi ne Allah da suke hutawa in koma haka wasu mutum zai ba haka wani amma shi ne Allah da in hukun dare ta yi yana saukowa in ya sauko karfe da asuba aka yi asuba ana yin assalatu to Allah ne kuma a tare shi ba ne kuma to to yanzu da ta ai duniya duniya ba ta rabu yanzu shi ta yi da yanzu shi ke nan yanzu Allah in ya sako din nan tun da ya sako zama duniya a gaira ba kowa kai ka tsara kaka da dabban jiwa da gida da ji Allah za ka yi wa karkasar da kaji da hankali yanzu a nan yanzu mu a nan ukun dare ne uku da rabi ne uku da rabi tana wucewa a nan ƙarye ta shiga gana ko ta madagasta ta shiga wata ƙarfi kuma ya tafi ta zai tsaya saboda can uku da rabi ce zai tsaya musu kuma uku da rabi ta wuce ta wata ƙasa kuma ta shiga to kuma zaman alashi aka ce yana da alashi alamar alashi a wajen daya yanzu kuma da yanzu da manzo Allah ya ce wanda ya sujada ya fi kusa da Allah ba inda bawa yake kusa da Allah kamar ya yi sujada hadisi sahihi kuma da bukari ba inda bawa ya fi kusa da Allah irin sujada idan dai da kusancin na masafa ne to arnan nan duk biyu kusa da Allah har sama da najis a sun je al'ashi sun je sama da nasi sun je duniyar wata duk kusan da su sun yi kusa da Allah wajen da Allah ba kaka ga hadisi yace kada ɗayan ku ya tobi in yana sallah kada ya tobi uba na tawaji Allah yana inda annabi hadisin kuma yayi yace wa inna la qubala da waji ya kuma kala lai da da kada ɗayan ku yana sallah ya kaki ya tobar gaban sa yace in ya zama dan dole ya toba ya danne a kafarsa ya danne da kafarsa to ya lafe da wannan ko ba Allah yana da yace ba inda ba wa kusa da Allah irin irin sujada inda kusanci na na masafa ne da aran da cikin kusa da Allah dan sun bi zuwa kafa dan mun duba wannan duniya wannan su ko sun je da suna babban harba kumbo a kodon su to wannan shine mu ta kadin abu yace ahlus sunna sun yi ta'addudi da sabon kuma Abu Hasan Ash'ari sun karbi ilimi da gare shi inda alƙali ya dinge bara wa darasu alaihi yace wa tafaqahu bi dari sun yi fahimta cikin madadari na sa wa kasura dalabatu wa atba'u daliban Imam Abu Hasan Ash'ari sun yawaita da mabiyansa yace wa basatal hujada wal adilla fi nasr al millati ya shimfida hujjoji da dalilai wajen taimakon addinin musulunci yace fasu mu bismihi sai aka ambaci mabiyansa da sunansa wata lahum atba'uhum wa talabatun su ba wa'ina alwajira abu na san ajalin su wa dalibansu da mabiyansu su sai suka bi su kan mazhaban imamu abul hasan ash'ari fa urifu bi zalika sai aka san su da wannan suna ake ce musu al-ash'ari yace wa inna ma kanu yuqrafuna qabla zalika bil musabbita da abin da ake ce musu musabbita wato masu tabbatarwa ake ce musu su mutazilawa ba suna korewa ba Allah bai da wata sufa gani ji zance ba za a gan shi ba kaga korewa take mutazilawa to su kuma sai suka zo suka tabbatar suka ce Allah yana zance yana ji yana gani yana da iko yana kaza to sai ake ce musu masu tabbatarwa farkon sunan al-ashaira ke me yasa saboda sun saba wa mutajirawa masu korewa kamar yadda muke babu fama da wancanan kake na yan bid'a kullum sunan su kore da sun san kankana abu sun ji hankalin su bai karba ba sai wai wai wai kaje mala'ika ne zo wata har ya kawo mishi sabo to masu faɗa haka ko annabi ne a zamanin wallahi sai sun faɗa mai haka masu faɗa wa Allah hadisi da suka zo suka ce mala'ika suna zo wanda ba ba annabi ba nawa ne hadisi sahihi ga shi yanzu Ibrahim bin Husayn ba mala'iku ne suke zo maka wanda yake karanta suratul kafir nan ga jagawa doke sai ya tafi da ya ci gaba da yi ba ta aka yi mala'iku sun fito ba wancan da ya tafi ziyarar kan uwansa na Allah ba ga mala'ika na ya fito a hanya ya tare shi ko ba annabi bane to da haka abin da yasa ake ce musu musabbita ko musu eh musabbita saboda sun tabbatar da abin da yake na sunna da shari'a abin da su mu'tazilawa suka kore imamu al-ghani ya ce fa ahadu sunnati min ahli al-mashriq wal maghrib bi hujjatihi ya tajuna yace ahadu sunna a gabas da yamma hujjar a hujjojin abu na sayar ashari ne ita suke kama hujjar wa alamin haji ya zahabuna a kan manhajin wato abu na sayar ashari a halin mashirik da a halin magaribi suke tafiya wa kan asna alayhi gairu wahidin minhu wani ɗaya cikin ahlus sunna ya yi yabo ga abu na sayar ashari wa asnau alamar haji wa tarihi sun yabi mazhabin abu na sayar ashari da wato mahanyarsa in an duba wannan littafi na imamu al-ali ya tartibul madarik juz'i na biyar shafi na ishirin da hudu zuwa ishirin da biyar a za a ga haka to ita wannan aƙida ta muna maganar wa yabqa wajhu rabbika shi yasa muka kowa mu ji dubu me yasa su yaya a sha'ira suke fassara irin wa'annan kuma me malaman tafsiri suka yanzu sun suka zo da Allah yana da fuska ba irin tamu haka za su ce maka su wahajawa Allah yana da fuska amma ba irin fuska ba saboda su wato zawahirun nusus suke bi ai an fahimta zahirin nafsi nafsi suke bi to idan aka duba zahirin nafsi wato akwai idafat da sifatul khabariya wanda hakikar ma'anarta ta luga in aka ce ita ce to an kamanta zaki da da mubarak shi kuma zaki ya riga ya ce laisa kamithlihi shay'un kamar yadda zamu ci a mazhabin ahlus sunna wal jamaa wato asha'ira da maturidiyya mazhabi ne wanda yake warwara cikin wato tattara ƙofofin ilimin tauhidi mafi yawan abin da wanda suka jahilci hakikar mazhabin ashariya suke mafi yawan abin da suke musu shine matsala ta imani da Allah abin da yake rayuwa da izafat din nan zuwa ga Allah ko kuma abin da ake cewa sifatul khabariya ko kamar yanzu sifatul khabariya su ne kadiran ko muridan ko hai mutakalliman su ne sifatul khabariya mai iko ne a ga wannan ai yumkinu an yi kala da ka'idi an ta sadiq an kale ko saboda kadiran mai iko wani mai iko ne da ake cewa kariya ne ko to saboda khabar to su ne sifatul khabariya to anan ake samun matsala su su mutazila su ne suke ganin ba wasu mai iko ne amma babu wata sifa iko babu wata sifa kudura yana da iko ba da wata sifa kudura ba yana da ilimi amma ba da wata sifa ilimi ba suna kora waɗannan sifatin sun yadda Allah yana da iko amma ba wata sifa kudura saboda an ce akwai wata sifa kudura hakan zai hukunta akwai Allah akwai wata sifa kudura in Allah da dace ne ita ma da dace ya ce to an samu da dadu a biyu inda sun mutazila to da haka an samu sabani da shi imam abu hasan al-ash'ari da mu'tazilawa a sifatul khabariyya su kuma wahabiyawa aka samu matsala da su duk da ba wai zamanin abu hasan al-ash'ari wanda suka zo a matafiyar su irin su ibnu taymiya an samu matsala da shi a wajen idafat me idafat kamar yadda lahi ko aini ba Allah ya yi idafar ainihi zuwa zatinsa ba ko idafar yadun lahi Allah ya yi idafar yadu ga sunansa ya raba kalmar yadu ga sunansa wannan kalma ta yadu tana da fassara a hakika a lugar an ce yadu hannu ke ko to su wato sai aka samu saɓani da wanda suke musulun sha'ira da a wannan a irin wannan shugun na idafat a shashin labuza wanda suka zo cikin alqur'ani wanda Allah tabaraka wa ta'ala ya yi idafarta a cikin littafin sa wawaye to su sai suka zama suna so sai su an tabbatar wa da Allah ita abba hakikar ta ta luga sai an tabbatar wa da Allah ita abba hakikar ta ta luga wanda in an yi haka kuma hakan yana lazumta kamanta Allah da halitta su yanzu a wahajiyawa idan suka zo za su ce wannan hannun wannan yadudin hannu take nufi Allah yana da hannu babu kawai hakikarta ta luga to idan ka ce Allah yana da hannu ni ma ina da hannu ni halitta ina da hannu ko to kaga ka kamanta Allah da bayan shi kuma Allah ya ce zai saka misiri shi wani abu ya zama kamar Allah ba shai ko Allah ya ce ba mutum ba ba wani abu to sai sa malaman mu na sha'ira Allah ta kare ce kullu ma hadar ibadika fallahu ila zalika duk abin da ya karfa a zuciyar kai yadda Allah ya to Allah ba ka yi amma su sun tsarka shi da yadda yake din nan da hannayen nan nasa da sai dai Allah shi hannaye yake da su aiki ne yana da aiki yau ba a ai akwai ayat da ya faɗa aiki din wasa ma a banai na abi aiki wa yana da mutum ce hannaye akwai hannaye don kuma ne dun layi ko yau ba aiki sannan kuma idan yana da ababuwa ba mutum jamai a ƙurin layi sannan yana kuma ta nan kuri ya tashi daga nan ya koma nan ya tashi daga nan ya koma nan Allah ya tsare mu da aqida ba ta jiya to su sai a ce wai dole shi ba Allah bai ce da ya ce ya billahi bai ce haƙiƙa Qur'ani ko da larabci ya sauka to tun da sauka da larabci dukkan abubuwan da suke wato abin da larabci ya kunsa to Qur'ani ya kunsa ina zan Qur'ani da Arabiya to a Arabiya din akwai isti'ara akwai majazi akwai kinaya duka akwai su akwai majazi akwai hakika majazi wato a ɗau wata kalma a kai ta wani guri a ba ta wata ma'ana wadda ba ma'anar ta asali ba misali yadda ko da sa hannun wani aka kashe wani wani mai yana nan garin ka kashe shi wanda aka ce da sa hannun ka kuma yana amerika mutane to me yake nufi hannu ya zuro daga can amerika ya kama kutubu eh kaga an aro hannu amma ana nufin taimako a nan da taimakon wani a cikin wani to taimakon nan ya haɗa bil an yakuna bil amwal ta iya yiwa kuɗi ya bayar ta iya yiwa aidiya baya baya kawai wani mikin da baya ko ba ka bane kaje to da aka da aka ce to ya dinda ka ga dole a tsaya a kalle ta da Allah ya ce ya kula to a tsaya a kalla idan aka bata a hakikar yanzu nan aka ce hakikar ta luga hannu take nufi to an kamanta Allah da nufi shi ku Qur'ani ya ce wani abu baya kama da Allah to da haka dole a tsaya a san me za a yi an fahimta to sau da haka su ahalin haƙƙi daga mazhabin sha'ira sai suka ce wannan lafazai la na ta'arrafu li ma'ana ba za ku jira mu ce ga ma'anar ta ba an fahimta ba za mu ku jira mu ce ga ma'anar ta ba mizani ya anna hamin kubailin mutashabi kuma ce min kabilin mutashabi domin ita tana daga ɓangaren ga matar gidarwa. Allah ta bara ko ta'ala ya faɗi Qur'an ya saukar da shi sai kasa shi gida biyu. Yace akwai muhakkam akwai mutashaba. Wallazi anzala alaykal kitaba bi ayatu muhkamat kunna ummul kitabi wa ukhra mutashabihat. Ubangiji shi wanda ya saukar da Qur'ani da rika ya rasulullah sai kasa shi. Sai zamana akwai daga cikin alƙur'ani akwai mukamat mukamat din nan su ne ayoyin da suke rabu ake gane suke tsaye Allah yake su ka biya wa fi alƙur'ani yake ne kawai wasu ayoyi ko mun da sha biya su ne masu rikici masu rikici ne ko kawai mun da sha biya an ban da ne fi dumi zai ko wanda an ji su akwai karkata bayan ta kuna ma ta sha ba sai su wato ayoyin da suke masu rikici ibtiga al-fitnati dan fitina kau wabtiga a tawili dan neman cikin tawili da sai a ce baka lallai yadda nan yadda ya rubuta a hakika ta luga haka take ne ibtiga al-fitnati da ga wannan ka fitina wabtiga a tawili dan neman tawilin sa to anan akwai wani abu da su ba su gane ba shi Allah ya bautar da mu da abin da za mu abauta ya bautar da mu da abin da za mu gane ya bautar da mu da abin da ba za mu gane abin da ba za mu gane me ya hikima a yi amurka abota ya sa ma ya mana haka yanzu misali yanzu ka duba aikin haji in hankali ka ce za ka saka a aikin haji to za a yi ta baro su kuwa imanin ka zai kasa nan wani wuri kawai aka ce su sura da kuma kawai sun yi nasa ba a ce su a gurin haka kurin aka zo aka sa wani duwatsu aka ce su can jibin su duwatsun da ka gani ba ka gani ko menene menene kai lafiri an maka bauta an sa maka bautar da zaka gane amma wata ba za ka gane sannan aka kawo maka ibadar da hankalinka zai kama da wanda ba za ka kama ba ko sai aka ce ka yi alwala wannan hankali ya karɓi alwala tsafta ce ko tsafta ce alwala ka wanke hannu ka wanke fuska ga shi masu covid na cikin nan eh su waye suke a wanke hannu ai waye ba duk mutunci wannan wanda iskanci wa ka ko ga abu ne waye wanke hannu ya wanke hannu wannan iskanci da wulakanci wa da dabban dabbanci na musulmi wa musulmi yana ga ba wai ka wanke hannu so no muke wanke hannu na alwala da wulakanci wa ga wai ka dubi mu da cewa ka wanke hannu ka gani to wanke hannu wanke fuska wannan duka wato wannan zai karba hankali ya karba sai aka ce kuma wai ba a ruwan naka bar ki kada ka in ba ruwan da ya ce da wuta ka za a ka an fahimta to haka aka ce da haka shi kuma addini ba ra'ayi ake yi lau kana addini da ra'ayi na kana asbala da kufi aula bil masjidin a'lam da addini gwada shi ake da hankali to magana zatin Allah in dai hankali za a yi to in za a shafa hutu kasa za a shafa ba kawo tun da kasa yake taka kasa ba kawo ba amma da aka zai kasar ka ta hukun nan an yi rangwame ga mai mazaunin gida ya sanya hutu 24 hours wuni da dare ya sa shi kai ya ce ya shiga ban ɗaki ya je ya fita da ni sannan da awa yanzu ne da duniya ta samu ba ka sa hukun wai ka sa wani daga da an gaza shi ke da shi ne zaka yi zaka yi da shi din da zaka shiga burgida awa 24 an baka dama ba zaka cire shi ba in ka zo alwala kawai ya fi sama to idan hankali za a auna ina ne ya taka dauka kaga ko sai a ce ka shafa zai na ne to da dai da hankali ake addini to da kasan nan shi ya ba cancanta a shafa ba amma addini ta ake yi ku yi kawai ka gane ko ba gane ba to a zancen Allah ba sai ka mana irin wannan sai ka zancen da muka gani sai ka kuma wanda ba za mu gani da ya tayi aka ce kul huwa Allahu ahad ko wannan an gane Allah ɗaya ne tabaraka wa ta'ala sai kuma yazo kawai ce ka ha ya ayyin sad ne ya alif lam mim ra wani waka ce hamim ayyumin tuna kuma mai kira to wanda aka gane wanda ba gane sa imamu da zai yi ma yake Allahu a'lam bi muradihi zalika cikin nan kawai Allah ya tafi ilimi ya ka abin da ka gane ya ka abin da ka gane da haka sai aka ce wannan idafa da ake magana yadda lahi wal sunna ala ayyuna ko fa innaka bi ayunina da aka faɗa ko wata ma abanaina bi aidin wannan sunnati la na ta'arrabu li ma'ana da Allah za ku shuɗe ta ba za mu gudura ga ma'anarta ba mu sanya ta a ɓangaren ayoyi masu rikici wanda Allah ya yabi wanda suke cewa فأما الذين في قلوبهم يتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء التأويل وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا mun ba da gaskiya da shi duka daga wajen koyi ne ne duk zancen Allah ne mu kan din da mu tafi din mun yadda da shi zancen Allah ne Allah ya yi to wayannan ahlus sunna a sha'ira sai suka ce namurru biha wa la nata'arradu lima'anaha wa hiya min kabilil mutashabihat tana bangaren mutashabihat da Allah ya yi wanda suke wucewa sai Allah ya san me yake nufi da ita da haka su suka ga wayannan idafat da sifatul khabariya wato ba a tabbatar da ita ga Allah ta bangaren hankali ba ana tabbatar da ita ta bangaren labari dan haka hanyar da suke bi wayannan lafazai da ake rabawa Allah tabaraka wataala ko wannan sufofi da yake wato a babbar labari da ita za a sallama da ita za a wuce kamar yadda ta zo ba tare da an yi an itikadin hakikar abinda dilala ta luga take nufi ba ba za su ce kamar yadda suke faɗa da kutu a alal ma'anar lugawi a akida ba yadda ma'anar hannu take haka take yadda su ne wahabiyawa suke yi yanzu suna a tauhidin da ake koyawa a makarantun islamiyyar da ake kai ɗaya abin da ake koya musu kenan Allah yana da hannu a daga hannu a ce yana da hannu yana da iska yana da kaza dukkan shi nan suna yi littattafai suna koyawa wanda ya kai ɗansa aka koya masa cewar Allah mutum ne to a ranar kiyama ya haɗu da Allah ya tuƙi ya tambayi a ina ya faɗa haka kai kuma ya aka kai shi dan kuma kuma kuma a alikum na saboda haka zahirin alfas din tana nuni a sa hakikar ma'anar ta abas tana nuni a sa hakikar ma'anar ta abas din ce a lugha amma a kai din kuma wato tana wato korereniya da za da tsarkake zatin Allah mahalliyin halitta subhanahu wata'ala akan wannan wanda suka gabata daga ahlus sunna wal jama'a suka tafi wanda yau ake ce musu al'asha'ira asha'ira ɗin suna da magabata suna da kuma wanda suka zo bayansu an fahimta wanda suka zo bayansu kuma da suka ba hanyar tawi wanda a kansu za mu tashi karatun in Allah ya kai mu wani satin abin da ya sa muka tafi wannan dan jawabin za mu yi tafsirin waya mu kawo wajen rabbikin hujjara sai kan mu zo yi mun fata cewa gashi kullum sun kira kawai da suke cewa kullu shahila in za mu mutu ke da zamu abin da suka yarda da shi cewa kullu din nan duk kullu kulliya ce to wannan kullu din shi ke da duk izafa cikin nan da yadu aini da Allah ya raba zatin sa kenan kuma duk za su kare wajen kuce kawai za ta yi wanzu kenan a cikin wa'annan izafa cikin da Allah tabaraka ta'ala da haka Allah kan in mai jin yana jin ahalari cewar wani karatu ne dan dan karami ko wani karatu ne duk wani ahalari ya kunshi wannan malam da malam da halil wasa'il ya zo yana mana fakke abin da yake kunshi to ba zai yi kuma wata ba kai tsaye muna fata su muna jin da yanzu zamani ya zo da kawai dai a ce maka wani maka'u da wani ruwa a waje a wuce kayan da an wuce to yanzu an kama wasu shekaru sun zo suna cewa abin da wannan magabata suka yi ba daidai bane bari ma ma ana danganta musu kafin cewa da wannan abin da gaja Qur'ani gaji a hadisi da haka dole ne mu dinga tsayawa muna yin gajiya muna tabbatarwa cewa wannan mazhabi na mu kuta kadin salaful umma din nan shine matafiyar ahlus sunna wal jamaa da haka wanda suka zo suke danganta kansu da wani ahlus sunna wal jamaa ba wannan matafiyar ba to ƙarya suke yi suna yin da'awar sunan ne wani malami ne ya tabbatar musu da ahlus sunna wal jamaa kamar da muka kawo alƙali biyar da yanzu muka ce gashi ya ce mazhabin na shahira mazhabin ma ko da sunan shine mazhabin ahlus sunna wal jamaa الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما خلق والخاتم سبحانه وتعالى ولا